إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أتشيغ بدا كراتم نا ونم مكرنتا من البركة مكرنتا ابن تيمية yau muna ranar alhamis wacce ta yi daidai da ranar 12 ga watan sha'aban hijira 1442 wanda ya daidai da ranar 25 ga watan 3 2021 miladiya yau karatun mu a yau bangaren mustalahul hadis ne wanda muna karatu cikin littafin taisiru mustalahul hadis na dr mahmud ahmadu tahan rahimahullahu ta'ala wannan shine zai zama darasinmu na goma a cikin wannan littafi muna nan dai cikin bayani akan khabarul ahad khabarul ahad al-maqbulu wato khabar na ahad wanda yake karbabbe khabar wanda yake karbabbe daga ciki amma ce akwai karbabbe akwai wanda akwai wanda ba karbabbe ba kamar da muka gani a can baya inda yake ce mana taqsimul maqbuli ila ma'mulin bihi wa ghayr ma'mulin bihi to yanzu muna magana akan al-ma'amulu bihi wanda ake yin aiki da shi wato khabar ahad wanda ake yin aiki da shi wanda akwai sahihi lizatihi sahihun lizatihi akwai hasanun lizatihi akwai sahihun lighairihi akwai hasanun lighairihi to darasin da ya wuce mun karanta sahihun lizatihi da kuma hasanun lizatihi yanzu za mu shiga bayani akan as-sahihu lighairihi da kuma al-hasanu lighairihi mun gane wannan duk da a wajen matashiyar waɗancan bai ce lizatihi ba kawai ce as-sahih sannan ya ce al-hasan to in ba dan samun as-sahihu li ghairihi ba to ba ma sai an ce as-sahihu li zatihi ba dalilin da ya janyo aka ce as-sahihu li zatihi dan a bambance shi daga li ghairihi abin da yasa aka ce al-hasanu li zatihi dan a bambance shi daga al-hasanu li ghairihi in ba dan samuwar as-sahihu li ghairihi ba wancan ba bukatar sai an ce masa lizati an gane haka za mu tashi a sahihu lighairihi hadisi sahihi lighairihi yace ta'rifuhu ga ta'rifinsa huwa al-hasanu lizatihi asalin sa hadisi ne hasanun lizatihi asalin sa hadisi ne hasanun lizatihi idza ruya min turqin akhar min min turqin akhara misluhu aw aqwa minhu idan aka ruwaito shi ta wasu hanyoyi na daban irinsa ya ga ce misluhu irinsa wato su masu zama hasan au aqwa minhu kuma ya zama sun fi shi karfi ana iya samun hadisi sahihi sai zo sai ya karawa wato hadisi hasan li zatihi karfi shi ma ya zama hasanun ya zama sahihun li ghairi an gane wannan wato wannan hadisi ne hasanun li zatihi to sai aka samu wani hadisi sai aka samu wato wata hanya hadisin ya zo ta wata hanya ita ma dai hasanun ne lizatihi hanya ta biyu ko ta uku to sai ta kara masa karfi sai kai matakin sahihun li ghairihi sahihi as-sahihu li ghairihi mun gane wannan to haka kuma koda sahihi aka samu shi dai wannan din da wannan isnadin hasan ne da wannan isnadin da yazo anan hasanun ne li zatihi amma kuma sai aka samu hadisin ta wani isnadi wanda sahihi ne an gane ko to wancan isnadin tun da sahihi ne kaga ai yafi ma wannan karfi to zai iya taimaka ma wannan shi ma ya wuce matsayin hasanun li zatihi ya kai matsayin hasanun sahihun li ghairi yawa ta matsayin as-sahihu li ghairi in mun sa ma'arifa ki zama as-sahihu li ghairi mun gane shi yasa yace misluhu aw aqwa min misluhu yana ƙara masa karfi aqwa minhu ma yana ƙara masa karfi ya kai matsayin as-sahihu li ghairi an gane wannan amma da'ifi baya ƙara masa karfi mu kiyaye wannan kuma nukta ce mai kyau idan hadisi hasanun ne li zatihi sai aka samu kuma ya zo ta wata hanya amma da'ifiya to ba za ta kara masa ƙarfi ba yana nan a matsayin sana hasanun li zatihi waccan hanyar tunda da'if ya ce ba za ta ƙara masa ƙarfi abin da zai ƙara masa ƙarfi ya kai matsayin sahihun li ghairihi sai in misluhu ce an gane au aqwa minhu misluhu ko aqwa minhu amma in ta zama ƙasa da shi to ba za ta ƙara masa ƙarfi ba an gane wa summiya sahihan li ghairihi an kira shi da wannan sunan li anna sihhata lam ta'ti min zatil min zatis sanad domin wannan siha da ya samu ba daga asalin zatin isnadinsa sanadinsa ya same ta ba sanadinsa bane ya bashi wannan matsayin wa inna ma ja'at min indimami ghairihi lahu ta zo masa ne ta hanyar wani da ya hadu da shi ya kara masa karfi shi yasa aka ce li ghairihi wanda ya samu martaba ta sahihi amma ba da zatinsa ba li ghairihi daga waninsa waninsa ne ya zo ya taimaka masa ya zamo as-sahihu li ghairihi ma'ana ba da kansa bane ba isnadinsa bane ba sanadinsa bane ya bashi wannan matsayin shi yasa aka ce ligairi amma wanda sanadinsa ne ya zamo sahihi ya cika sharuɗin hadisi sahihi to shine yake zama a sahihu li zatihi yawa an gane shi yasa wancan aka ce ligairi yace wa inna ma ja'at min inzimami ghairihi lahu na biyu martabatuhu matakinsa matakinsa huwa a'la martabatin min al-hasani li zatihi shi martabansa ta fi ɗaukaka fiye da martabar hadisi hasan li zatihi wa duna sahihi li zatihi amma kuma martabarsa ba ta kai martabar as-sahihi as-sahih li zatihi martabansa ba ta kai yana manzila bayan al-manzilatayn kenan yana tsakankanin al-hasanu li zatihi da kuma as-sahihu li zatihi yana tsakiyarsu su ya ɗara martabar alhassanu lizatihi bai kai martabar as-sahihu lizatihi ba wannan shine matsayinsa kenan da a ce za su ci karo su duka uku zo su ci karo ko a samu cin karo tsakanin alhassanu lizatihi da kuma as-sahihu lighairihi to za a gabatar da as-sahihu lighairihi in suka ci karo saboda ya fi shi karfi to haka in aka samu tsakanin as-sahihu li ghairihi da as-sahihu li zatihi wanne za a gabatar as-sahihu li zatihi saboda ya fi shi karfi ma ma madalla na uku misaluhu misalin sa hadisin muhammad bin amr an abi salama an abi huraira hadisin muhammad wannan isnadin muhammad bin amr daga abi salama daga abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin ba don kar in tsananta wa al'ummata ba da na umarce su da yin asuwaki a lokacin kowace sallah hadisin tirmiz ya fitar da shi a kitabu tahara bukhari da muslim kuma sun fitar da shi ta wata hanya ba wannan ba daga abin zanad an al'araj an abi huraira mun gane sai ta kara masa karfi sai ya kai me sai ya kai as-sahihu li zatihi kaga ya samu me ya samu wato wani wata tariqa wani wata hanya aqwa minhu wadda ta kara masa karfi abinda malam ya fada a can baya idza ruya min tariq min turqin akhara misluhu aw aqwa minhu to shine ya samu wata hanya aqwa minhu ta kara masa ta kara masa karfi da haka shi wannan asalin sa hasanun li zatihi ne wannan hadisin da muka karanta amma sakamakon ya zo a bukhari da muslim ta wata hanya daga abin zanad wannan sai ya kara ma wannan na turmuzin karfi shi ma sai zama as-sahihu li ghairihi yawa sai ce qala ibn salah ibn salah yace fa muhammad ibn amr ibn alqama muhammad ibn amr din da yazo a cikin isnadin can ibn alqama min al-mashhurin bis-sidq was-siyana yana daga cikin wanda suka shahara da gaskiya da kiyaye al'amura yanda ya kamata lakinnahu lam yakun min ahli al-itqani sai dai bai zama daga cikin ma'abuta kiyaye harda ba yana da raunin harda hatta da'afahu ba'dhum min jihati su'i hifzihi har ma sai da wasu malamai suka raunana shi ta bangaren munin hardarsa suka ce hadisin sa da'ifi ne wa wathaqahu ba'dhum wasu kuma suka wasaqa shi suka ce siqa ne li sidqihi wa jalalatihi saboda gaskiyarsa da kuma darajarsa laka yace fa hadisuhu min hazihi al-jiha hasan to hadisin sa ta wannan hanyar da wasu suka wasaqa shi kaga ya zama hasan kenan فلما انضم إلى ذلك كونه روي من أوجه من أوجه أخر to a yayin da ya wato in damma ila zalik aka ƙara zuwa ga wannan martaba tashi ta hasan hasanul li zatihi kaunuhu ruya kasancewarsa an ruwaito sa min aujuh min aujuh min aujuhin an ruwaito shi min aujuhin ukhar ta wasu hanyoyi daban to zala bi zalika ma kunna naqshahu alaihi min jihati su'i hifzihi to sai abin da muke ji masa tsoro ta bangaren munin hardinsa sai ya kau an gane wanjabara bihi zalika naqsul yasir da aka sai aka cikanke wancan yatta waya kaɗan da aka samu ta ɓangaren harda fasahha hazal isnad da aka wannan isnadin na muhammad bin amru wanda muka karanta an abi salama an abi huraira sai ya zamo sahihun li ghairi mun gane ko in ji ibnu salah ya ce wal tahaqa bi darajati sahih da aka sai ya haɗe da darajar hadisi sahihi yana nufin sahihun li ghairihi kenan abin da yake nufi ana as-sahihu li ghairihi ba as-sahihu li zatihi to amfanin sa dai mun fani me amfanin sa amfanin sa shine in wajen cin karo ne yake da amfani in ya ci karo da hasanul li zatihi to ana gabatar da shi akwai akan hasanul li zatihi shine amfanin sa to in mun fahimci wannan sai mu tafi a gurguje kan lokaci ya kure wannan mun gane shi ne ko as-sahihu li ghairihi to sai al-hasanu li ghairihi الحسن لغيره تعريفه يعني تعريف سيكي هو الضعيف أصلا ضعيف حديث ضعيف إذا تعددت طرقه idan hanyoyinsa suka kididdigu ya zo ta hanyoyi da yawa sai su ƙara wa junansu ƙarfi sai ya zamo mai alhassanu lighairihi ya ce walam ya kun sababu da'afihi fiskar rawi au kadhibahu a kiyaye amma ya zamo sababin raunin hadisin kar ya zama fasikancin marwaicinsa ne ko kuma karyarsa idan aka samu hadisi dalilin da ya sa ya zama mai rauni cikin marwaitansa cikin mazajen hadisin akwai fasiki wanda ana tuhumarsa ba ta fuskar harda ba ana tuhumarsa ne ta fuskar adala to nan babbar illa ce ana zarginsa ta fuskar adalansa ana tuhumarsa da fasikanci ko kuma ana tuhumarsa da ƙarya wannan hadisan kwata-kwata duk hadisan duniya su taru ba za su kara masa ƙarfi an gane ko ba za su kara masa ƙarfi ba yana nan yawwa mu kiyaye wannan shi dai wannan ba zai taso ba sai dai su can kai aiki da su amma shi wannan ba zai tashi ba ba abin da zai tashe shi yana nan a macansa su can in sun zo ta wata hanya sai kai aiki da su can amma shi wannan dai yana nan a mataccansa yana nan a mace Allah ya kokari a kashe wayoyin nan dan Allah yustafadu min hadha at-ta'rif ana samun fa'ida daga wannan ta'arifin da muka yi anna ad-da'ifa yartaqi ila darajati al-hasan li ghayrihi bi amrayn zamu fahimci cewa ashe hadisi da'ifi yana hauhawa ya kai darajar alhassanu lighairihi bi amraini ta hanyar wasu al'amurra guda biyu al'amurra guda biyu ne suke ƙara masa daraja ya hau har ya kai matakin alhassanu lighairihi huma wayan al'amuran guda biyu su ne kamar haka alif an yurwa min turqin ukhar fa akthar ya zama an ruwaito shi min tariqin an yurwa min tariqin akhar fa akthar an ruwaito shi ta wata hanya ta daban ya samu wata hanya ta biyu da za ta taimaka masa fa aksar ko sama da hanya ɗaya an rawaito shi ta hanyoyi da yawa kenan hanya ɗaya ta zo ta taimaka ma wannan suka zo su su biyu shikenan zai zama alhasanu li ghairi in an samu kuma ta uku ta hudu kaga kuma abin ya ƙara karuwa nurun ala nur an gane ala an yakuna tariqul akharu mislahu amma dai a kiyaye ya zama hanya ta biyun da za ta zo ta ƙara masa ƙarfi irinsa ce ya zama raunin ta fuskar harda ne ko wani abu da ya kama da haka amma kare zama raunin ta fuskar adala ne kare zama raunin hadisin ya samu rauni ne ta hanyar fasikancin marwaicin ko wani daga cikin marwaitan ko karyarsa in an samu wannan ba zai kara masa karfi ba ya zama wata hanya ce ta daban mislahu irinsa au aqwa minhu ko da tafi shi karfi wadda ta fi shi karfi ma za ta kara masa shi ma sai ta dago shi ta cicciɓo shi to amma sai ya zo matsayin hasanun alhasanu da gairi ban san bayan gane yawwa ba ba an ya kuna sababu da'afil hadis ya kasance sababin raunin hadisin abin da ya janyo ma hadisin rauni in masu uhifzi rawihi ko dai ya zama munin hardan marwaicinsa ta fuskar harda ne aka zargi wani daga cikin marwaitansa aw inqita'un fi sanadihi ko an samu inqita'i a isnadinsa wani yayi ruwaya daga wani an bincika an ga ba su yi zamani ɗaya ba an samu inqita'i an gane aw jahalatun fi rijalihi ko kuma cikin mazajen a samu wani rawi majhul wanda an jahilce shi ga sunan shi ga komai amma wane ne ya tarihin sai ke a ina ya rayu ba ba a sani ba to rashin sanin tarihin sa zai kasa sa a yi hukunci a kansa an gane ko a jarraha shi ko a addala shi malaman yabo da fallasa ba san shi babalanta nasu yabe shi ko su fallasa shi to a irin wannan in an samu wata hanya ta zo wadda ita ba wannan irinsa an gane ko da ta fi shi sai ta taimaka masa kenan raunin ya zama ta wannan hanyar ne ko ta fuskar wato munin harda ko kuma kasa in aka ce sassaucin harda hadisin shi yasa yake zama hasan shi yasa ba ta sassauci sassaucin harda cikar harda shi yake bawa hadisi in an cika sauran sharuɗa cikar in an samu cikakkiyar harda ya zama sahihi sassaucin harda ya zama hasanun lizati munin harda to sai zama da'ifi mun gane to ya an samu kuma wata hanya shi ma wanda an samu wani rawi shi ma duk da hardansa tana da muni amma kaga su su biyun za su dan kara wa junan su karfi wasta shiru shahidaini min rijalikum wa lam yakuna rajulaini fa rajulun wa mar'atani sai su kara wa junan su karfi haka in ta bangaren inqita'i ne haka shi ma aka samu aka samu raunin haka in ta bangaren jahala ne aka samu raunin to ya samu wani irinsa ko wanda ya fi shi karfi in ya zo ya kama masa sai ya kai matsayin hasanun alhasanu da gairi to wannan hanyoyin guda biyu su ne suke taimaka wa hadisi za'ifi ya kai matsayin alhassanu ligairihi mun gane wannan shine ta'arifinsa sai ya ce martabatuhu martabarsa matsayinsa darajarsa alhassanu ligairihi adna martabatin min alhassani lizatihi to shi alhassanu ligairihi martabarsa ƙasa take da ta alhassanu ga ta hadisi wanda yake alhassanu lizatihi kenan shi ya ɗara da'ifi amma bai kai alhassanu li zatihi inda za su ci karo za a gabatar da alhassanu li zatihi ne a kansa ya ce wayan bani ala zalik haka zai gino akan wannan annahu law ta'arada alhassanu li zatihi ma alhassani li ghairihi waddima alhassanu li zatihi inda za a samu cin karo tsakanin hadisi hasan alhassanu li zatihi ya ci karo da alhassani li ghairihi to za a gabatar da alhassanu li zatihi ne a kansa kenan zuma takan hadisan mu nawa ne hudu wanda kuma kowanne karbabbe ne wanda yake yafi sa karfi shine as-sahihu li zati wanda yake bin sa ta fuskan karfi as-sahihu li ghairihi sai na ukun su al-hasanu li zatihi sai na hudu na karshe al-hasanu li ghairihi wannan kowanne maqbul ne kowanne zaka yi hujja da shi amma in an samu cin karo sai a gabatar da wannan tsakanin wannan da wannan sun ci karo sai a gabatar da wannan tsakanin wannan shine amfanin kawo su amma in ba a samu kowane hadisi ba da za a yi hujja da shi sai alhassanu da gairihi to ya ishe ka hujja ya ishe ka hujja na hudu abinan na uku hukumuhu hukuncinsa huwa min al-maqbul alladhi yuhtajju bihi hadisi alhassanu da gairihi yana daga cikin karbabbe wanda ake kafa hujja da shi na hudu misaluhu misalinsa ما رواه الترمذي وحسنه حديث الترمذي يرويته كما يحسن شيء من طريق شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت ألان علين فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرديت من نفسك ومالك بن علين قالت نعم فأجاز وانا حديث الترمذي يرويته شيء حسن شيء تحنير شعبة بن عاصم شعبة عن عاصم بن عبيد الله an abdullahi bin amir daga bin amir bin rabi'a daga babansa wata mata ce annam ra'atan min bani fazara wata mata daga kabilar bani fazara tazawwajat alala alaini ta yi aure ta yadda a daura mata aure sadakin takin takalmi yawa sadakin ta shine takin takalmi guda biyu na alaini irin wannan ba ma kafa ciki ba kafa waje takin takalmi haba wannan. takin takalmi kenan da- guda biyu Mm. sai an yi horon shi dole ku koyi hausa mana haki biyu kamar taki damar da take kamar samu shi ne taki ba kamar yadda aka taka hausa ne ba ta da karfi
wannan tako ake ce masa ah to Eh, aka ce- takin takalmi shine wato kafar dama da kafar hagu na an ke- an gane ko yawwa Ah. Eh, ya ake cewa da turanci
Deux paires de choses.
Ah?
taki biyu ne Deux paires.
taki biyu ce Na alaini aka ce.
na alaini mhm.
Kenan deux paires de chaussures.
a takalma ta- taki ɗaya biyu.
kawai Ta- mm.
a taki da taki ɗaya kafa biyu Mm. kafar hagu da dama kawai Ah. impure Ah, to shi kenan to shi to bari ni ma in tambaye ka, shi bear din ba uwa bane a wajen rubutu ko to eh yawa ko mai kyau eh na gane na gane kamar za a ce mutum dankali ta yi wa dankali wanda ake ci ko mutum wanda yake bai da bai bai da ilimi sosai sai a ce mashi dankali eh na gane na gane eh majazi ne yawa isti'ara ce an gane yanzu dai mun gane mai na alaini takalmi guda biyu wanda mutum zai iya sawa qalat sai annabi ya tambaye ta araditi min nafsiki wa maliki bin alaini yanzu kin yarda ga kanki da da dukiyarki a daura miki aure akan takin takalmi guda biyu Ak- wato akan takalmi biyu qalat na'am tace ta yarda fa ajaza sai annabi ya zartar da auren Mm, sai annabi ya zartar da auren to nan sai ce qalat tirmizi tirmizi yace wa fil babi a cikin babin a cikin wannan babin da tirmizi ya kawo shi sai ce a cikin wannan babin an umara wa abi huraira wa aishata wa abi hadradin bayan su ma ya kawo su wannan malai ya takaita akan wannan yace akan wannan babin duka sun tabbatar da haka ma'ana sun ambaci sun yi magana akan ah, sadakin mace bai da iyaka ƙasa bai da iyaka sama shine filbabi ba wasu kawo irin hadisin ba Ah, ma'ana sun ambaci dai ka- sadaki kan- kan- kantar sadaki A kankantar sadaki bai hana aure ba wani matsala a cikin wannan to sai dai matsalan fa'asimun da'ifun li su'i hifzihi asim da yazo a cikin isnadin ba ya ce min tariqi shu'ba an asim ba to da'ifi ne saboda munin hardansa amma wa qad hassana lahu tirmizi hadha hadis tirmizi ya hassana masa wannan hadisin limaji'ihi min ghairi washin saboda ya zo ta fuskoki da yawa hadisin ya zo ta fuskoki da yawa to shi yasa malamai da suka zo su suka yi sabani akan sadaki mu dan shiga fiqhu kadan suka dan yi sabani akan sadaki shi Abu Hanifa sai ya ce sadaki kar ya zo kasa ga dirhami goma mazhabar Abu Hanifa kar sadakin ya zama kasa ga dirhami goma yayi hujja da wani hadisin Jabir amma hadisin da'ifi ne shine hujjarsu malikiya suka ce sun kan ya dawo kasa ga rubu'u dinari rubu'u dinari abin da ya sama su kuma kiyasi ne akan yanke hannun barawo Eh, a ce, eh, hannun barawo gaba ce su ma mace gaba ce wato abin da za a aura maka ita saboda shi gaba ce a jikinta sai suka yi kiyasi amma shi ma dai malamai ba su sallama ma wannan kiyasin ba sai sai sa masabar shafi'iyya da masabar ahmad bin hanbal da suka ce sadaki bai da iyaka kasa bai da iyaka sama kuma shine dalilai suke goyon bayansa shine yafi karfi bai da iyaka kasa an gane ko ko buhun dankali aka ba mace ta ce ta yarda a matsayin sadaki to shi ke almuhim dai abin ya zamo abu ne mai kima eh ya zamo abu ne mai kima na halal shi ake bukata amma in haram ne kaga ba zai yi ba in ka kawo mata garken alade a matsayin sadaki ba za ta za ta ka ko kazai ɗari na giya ya ba zai zama sadaki ba wanda ba abin nan ba amma in dai halal ne sannan kuma mai kima ne komai kankantarsa ana iya daura mata aure da shi ina fata an fahimta to mu koma karatun mu saura gaba guda khabarul ahadil maqbulu al muhtafu bil qara'in yanzu mun zo karshe to khabarul ahad al maqbul wato khabar na al ahad wanda bai kai matsayin tawatur mutawatiri ba shine khabarul ahad wanda bai kai haddu tawatur ba al maqbul wanda yake karbabbe wannan ne karbabbe wannan ne khabarul ahad al maqbul wane ne wanda muka ambata din nan as-sahihu li zatihi wa sahihu li ghairihi al-hasanu li zatihi wal hasanu li ghairihi to al-muhtaffu bil qara'in wanda aka karrama shi da wasu qarinoni bayan ya samu duk abin da ya samu na abin da muka ambata a baya to sai a samu wata karina ta zo sai ta kara masa karfi wata karina sai ta zo ta kara masa karfi to yakan samu wani karin daraja akan saura in an zo gurin cin karo saboda wannan karina sai a gabatar da shi akan saura an samu hadisi hasanun li zatihi wancan ma hasanun an samu hadisi as-sahihu as-sahihu li zatihi ga wani can ma as-sahihu li zatihi amma wannan yana da qara'in wannan kuma bai da qara'in sai a gabatar da mai qara'in akan wanda bai da qara'in saboda ya samu an karrama shi da wasu qara'in to sune qara'in din zai yi magana ana yace tawti'atun gashin fida wa fi khitami aqsamil maqbuli yace a karshen bayani akan kashe-kashen khabar maqbul abhasu al maqbul al muhtafa bil qara'in zan kawo maka bahasi akan khabar maqbul wanda aka karrama shi ta hanyar wasu qarinoni والمراد بالقرائن أبن دا أكي نفي دا قرائن أنا أي الذي أحاط واقترن به من الأمور الزائدة على ما يتطلبه المقبول من الشروط شيني الذي أحاط شيني حديث دا أكا زاقيشي واقترن كما يسام حديوه واقترن به ko kuma ya haɗe da shi ya kewaye shi ya haɗe da shi min al'umuri za'ida wasu al'amurra da suka zo a matsayin ƙari alama ya tatallabuhul maqbul akan abin da khabar maqbul yake bukata min shuruti na sharuɗa ƙari akan sharuɗan da ake bukata sharuɗan da ake bukata a hadisi sahihi sun cika an gane sharuɗan da ake bukata hadisi ya zama sahihun li zatihi sun riga sun cika to amma kuma sai a samu su qara'in su zo su kewaye shi an gane su ƙaru a kansa ƙari akan waɗancan sharuɗa da ake bukata to wannan su ake cewa qara'in sai su ƙara masa ƙarfi yace wa hadhihi al-umuru zaida wa inna al-amra da suke zuwa a matsayin kari allati taqtarinu bil khabar al-maqbul wadda take take hadewa da khabar maqbul taziduhu quwwatan tana kara ma wannan khabar karfi wa taj'alu lahu mizatan ala ghairihi sai ta sanya masa wani fice ya bambanta da waninsa saboda wannan qara'in din sai ya samu karin karfi ya bambanta da waninsa ya zama ya samu fifiko akan wani min al-akhbar al-maqbulatu al-ukhra daga sauran labarai wanda su ma maqbula ne na daban amma su ba su da wa'annan qara'in din to shi sakamakon waɗancan qara'in shi sai su kara masa karfi a kansu al-khaliyati an tilka al-umur az-za'ida al-akhbar min al-akhbar al-maqbula al-maqbulatu al-ukhra al-khaliyati min tilka al-umur az-za'ida wanda su kuma sun wofinta daga waɗancan al'amurra da suka zo a matsayin ƙari su ba su da su su ba su same su ba da aka sai wancan ya yi fice sai ya fi su sai ya samu ƙarin ƙarfi a kansu wato rajjihuhu alaihi alaiha sai a rinjayar da shi a kansu wannan idan an ci karo ake magana idan an samu cin karo wannan kuma yana yakan yi amfani ne idan duka hadisin ƙarfin su hadisin ƙarfin su ɗaya idan ɗaya fi ɗaya ƙarfi kaga ayi magana ta kare amma idan duka ƙarfin su ɗaya an samu hadisi sahihu li zatihi da kuma as-sahihu li zatihi biyun sun ci karo to karina tana iya fifita ɗaya akan ɗaya sai a ɗauki wancan a bar wannan wannan yana da qara'in wannan kuma baya da ko kuma a same su as-sahihu li ghairihi wannan ma as-sahihu li ghairihi ana son ayi hujja da su amma kuma sun ci karo wannan yana da qara'in wannan baya da sai a rinjaye da mai qara'in akan wanda baya da qara'in haka sauran ina fata an gane na biyu yace anwa'uhu nau'ukansa al-khabar al-muhtafu bil qara'in anwa'un khabar din da ya samu ƙarin daraja ta hanyar wasu ƙarinoni anwa'un nau'i nau'i ne ashharuha mafi shahara daga ciki alif ma akhrajahu shaykhani fi sahihaihim fi sahihaihima abinda bukhari da muslim suka ruwaito a cikin ingantattun littattafan su guda biyu sahih wato al-jami'u sahih na imam bukhari da kuma al-jami'u sahih na imam muslim mimma lam yablughu mimma mimma la yablughu hadd at-tawatur daga irin abinda suka fitar wanda bai kai haddi na tawaturi ba khabar din da suka fitar sahihi amma bai kai haddi na tawaturi ba faqad ihtaffa faqad ihtaffa bihi qara'inun haka ne faqad ihtaffa bihi qara'in sai kuma sai ya zama wasu qara'in sun kara masa karfi bukhari da muslim sun ruwaito shi bai kai haddin tawaturi ba to amma kuma sai a samu wasu qara'in sun zo sun sun sun sun karrama shi ila faqad ihtaffa bihi qara'in za a samu wasu qara'in sun zo sun ƙara masa ƙarfi minha daga cikin irin qara'in din da suke ƙara masa ƙarfin na farko akwai jalalatuhu ma fi hadha sha'n darajar da bukhari da muslim suke da shi a sha'anin ilimin hadisi maɗauka cewa wannan hadisin sahihi ne yana cikin bukhari da muslim ko yana cikin bukhari ko yana cikin muslim amma wannan ma sahihi ne yana cikin musnad na imam ahmad ko yana cikin ah, ah, ah, yawwa sunan abi dawud ko yana cikin jami'u tirmidhi ko yana cikin ah, sahih ibn khuzaima ko yana cikin misali to sakamakon matsayin da bukhari da muslim suke da shi a ilimin hadisi to sai a gabatar da nasu akan wancan inda sun ci karo wannan karina ce ce ai wannan a bukhari da muslim yake kai kuma naka daga ina daga muslim na imam ahmad misali ko kuma daga kaza ko daga kaza ka ɗauko shi wannan ma karina ce jalalatuhuma fi hadha sha'an na biyu taqadduhuma fi taqaddumuhuma fi tamyiz as-sahih ala ghayrihima wato gabatan su wajen tantance hadisi sahihi daga waninsa ma'ana su ne suka gabaci sauran wajen yin wannan kokari na tantance hadisi sahihi daga waninsa suna suna daga cikin na gaba gaba to wannan ma sai ya zamo sun s- wato ya samu karin khabar ɗinsu da suka suka fitar a littafin su ya samu karin daraja na uku talaqqi ulama li kitabaihima bil qabul karbar da malamai suka yi wa littattafan su hannu biyu malamai suka karbi hadisan su hannu wato littattafan su littafin bukhari da muslim sun samu karbuwa a hannun musulmi to hadha talaqqi wahdahu to wannan karbuwan shi kadai dinsa aqwa fi ifadatil ilmi ya ma fi karfi wajen fa'idantar da fa'ida ta ilimi min mujarradi kasarati turuqil qasirati an tawatur daga kawai a samu hadisi ya zo ta hanyoyi masu yawa wanda shi ma dai bai kai haddi na tawaturi ba amma ya zo ta hanyoyi mai- masu yawa amma kuma a wani littafi wanda ba nasu ba misali a kaddara wani hadisi gashi ya zo ta hanya goma kaga yana da karfi saboda ya zo da hanyoyi da yawa Sana- hanyoyin suna suna kara masa karfi to amma idan aka samu ga wani hadisi ya zo a bukhari ko muslim hanyoyin da ya zo bai kai na wannan ba to amma wannan karbuwar da ya samu a hannun malamai shi zai kara masa karfi an gane ko tunda eh, shi bukhari ya samu karbuwa a hannun malamai haka muslim ya samu to wannan shi yake karawa hadisan cikin su karfi wannan sa karbuwar da suka samu sai ya karawa hadisan su karfi cikin su karfi fiye da wani khabar da zai zo wanda baya cikin su kuma ya zo ta hanyoyi masu yawa shine abin da yake nufi a nan yace wa hadha talaqi wahdahu aqwa fi ifadati ya fi karfi wajen fa'idantar da ilimi min mujarrad kasarati turuq daga kawai a samu yawan hanyoyi alqasira an tawatur wanda bai kai tawaturi ba to sai wancan wancan sai ya fi fa'idantar da karfi ya fi fa'idantar da ilimi ya fi karfi wajen fa'idantar da ilimi saboda karbuwa da littattafan nasu suka samu to wannan shine karina ta farko hadisin ya zo a cikin bukhari ko muslim wannan karina ce ba karina ta biyu al-mashhuru khabar din ya zama mashhur ne idza kanat lahu turuqun mutabayina idan ya zama ya zo ta hanyoyi masu yawa turuqun mutabayina hanyoyi mutafarriqa shine mutabayina ya zo ta hanyoyi masu yawa daban-daban salimatun kulluha min da'afir ruwati wal ilal amma dai kowace hanya ya zama ta kubuta daga raunin marwaita ko wata illa kowace hanya dai ba wata illa a cikinta ba illa qadiha ba shuzuzi ba kaza sannan kuma marwaitan cikin ba su da rauni sai kuma a samu wata hanya haka a samu wata hanya haka ya zama mashhuri to wannan shuhura din karina ce da za su haɗu da hadisi aziz to sai ya zama wannan karina ce da za ta ƙara ba masa ƙarfi ga hadisi mashhur zai haɗu da hadisi aziz sai mashhur a gabatar da mashhur saboda akwai karina da hadisi aziz zai haɗu da hadisi gharib mun gane wannan sai a gabatar da aziz akan gharib saboda ya samu ƙarin hanya shi ko wancan hanya ɗaya ce kawai جيم نأكو الخبر المسلسل بالأئمة الحفاظ المتق المتقنين أسامو واتو خبر مسلسل إسنادي وند معلمي ما سو درجة سكزو أجيكي الخبر المسلسل خبر وند يكي مسلسل أشان بايا مي مغانا أكن سلسلة الزعب silsilatu zahab a samu jerin giyar manya-manyan malamai sun zuwa isnadi bil a'immatul huffaz ta hanyar a'imma wanda ake yi musu laqabi da al-huffaz maharrata al-mutqini masu kiyayewa haisu la yakunu ghariban amma da sharadi kare zama garib kare zama hanyar ita ɗaya ce tal bayan ita dai akwai wasu hanyoyi bayan ita akwai ita wannan hanyar akwai ta to bayan ita kuma sai a samu wasu hanyoyi sai hadisin kare zama dai garib to shi ma wannan yana zama karina sai kawo misali yace kal hadisi allazi yarwihi al-imam ahmad an al-imam shafi'i kamar hadisin da imam ahmad zai ruwaito shi daga imam shafi'i ka kowanne imam ne wa yarwihi shafi'i an al-imam malik imam shafi'i shi kuma ya ruwaito shi daga imam malik kowanne kaga imam ne to sai ce wa yushariku al-imam ahmad ghayruhu fi ruwayati an al-imam shafi'i to kuma sai a samu shi imam ahmad yayi tarayya da wasu almajirai wajen ruwaito wannan hadisin daga imam shafi'i kare zama shi kadai ne da ya zama shi kadai ne ya zama garib an gane in ya zama shi kadai ne kwal a wannan tabaka din sai ya zama garib to lalle a samu bayan shi imam ahmad din to a samu wasu marawita sun yi tarayya da shi wajen ruwayar wannan hadisin daga imam shafi'i wa yushariku al-imam ash-shafi'iyya kadhalika ghayruhu fi riwayati an al-imam malik to haka shi ma imamu shafi'i sai a samu yayi tarayya da wani da wasunsa ko wasunsa sun yi tarayya da shi dan shafi'i maf'ul bihi ne ana ghairu din shine fa'il a samu wasu sun yi tarayya da imamu shafi'i a wajen ruwayar wannan khabar din daga imamu malik to kaga shi ma hadisin ya kubuta daga zama gari to wannan silsila da aka samu ta a'imma to kaga wannan ita ma karina ce kai ka kawo min amfulan amfulan amfulan dukkaninsu dai sai an yi da kyar an koma jarhu da ta'adil wannan wani ya taba shi a wannan ya kubuta wannan da kyar a misali amma wannan duka a imma ne sun zo a silsila to wannan sai a samu karina sai a gabatar da wannan hadisin akan wancan ima karina ce to wannan su ne ƙara'in guda uku da malu ya kawo mafi shahara guda uku da ya kawo wanda suke ƙarawa hadisi karfi hukumuhu to hukuncin hadisin da ya samu karramawa ta hanyar wasu qara'in huwa arjahu min ayi khabarin maqbulin min akhbar al-ahad to shine mafi rinjaye daga kowane irin labari karbabbe daga labarai ahad wanda bai kai tawaturi bai kai mutawatiri ba فلو تعارض الخبر المحتف بالقرائن مع غيره من الأخبار المقبولة قدم الخبر المحتف بالقرائن da a ce za a samu cin karo tsakanin khabar wanda aka karrama shi da wasu ƙara'in ma'a gairihi tare da wani wani khabar min al-akhbar maqbula daga labaran da su ma dai karbabbun ne amma su ba su samu wannan karramawar ba waddima al-khabar al-muhtaf bil qara'in sai a gabatar da khabar din da ya samu karfi ta hanyar wato qara'in an gane to wannan shine amfanin kawo wannan gabar ita ma dan mutun ya sani wannan ta bangaren abin da ya shafi tarjihi ne wayannan suke yin aiki wanne za a gabatar akan wanne ko da munazara kuke yi da wani wani ya kawo hadisi ka kawo wani ya ci karo an duba kowanne karfin su daya to sai a koma qara'in kaga an kana da ilimi anan sai kai ta nemo karinoni kana karawa hadisin ka karfi kana ta nemo karinoni nawa a bukhari yake naka kuma ba a buhari ba nawa kaza ne naka kuma ba haka nawa mashhur ne naka kuma aziz ne nawa kaza kaga da wannan sai ka sai ka sai ka rusa hujjarsa to wannan kenan to da wannan muka zo karshen albahs al-awwal in muka zo darasi mai zuwa za mu tashi albahs al-thani insha Allah da fatan kowa ya sa alama mai kyau shi ma wannan darasin sai in muna da rai bayan azumi za a ci gaba da shi inda aka tsaya insha Allah a sa alama mai kyau kan mu dawo mu ta inda inda a kasa sanin inda aka tsaya barakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله da